بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين ما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى السادوة أولا يمجينا الخميس أكو قوة ذو القاعدة hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda a yau majalisi ne na kitabun tauhid inda za mu tashi daidai faɗan malam da yake cewa babu ƙaunin lahi ta'ala حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير باب ديزو game da faɗa Allah maɗaukakin sarki hatta idza fuzzi'a an qulubihim wannan babin da malam ya kulla yana kamanceceniya da babukan da suka gabace shi na kokarin tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wataala shi kadai da kore bauta ga duk wani wanda ba Allah kore bauta ga wasu salihai daga cikin bayin Allah ko annabi daga cikin annabawa ko manzanni da tabbatar da bauta ga Allah shi kadai saboda shi cancanci abota masa wannan babin yana nuna bacewa da lalacewa shirka ga Allah madaukakin sarki da bautar wani wanda ba Allah wannan babin malam ya kulla sani game da masu bautar mala'ika saboda su ma mala'ikun da kansu suna rusuna ma Allah suna kaskantar da kansu a gare shi suna jin tsoron shi to duk wanda ko yake jin tsoro yake firgita kaga bai dace bai kasance abun bauta din mai tsoro ya samu kanshi cikin firgita da razani to wannan bai dace ba ya kasance abun bauta haka wannan babin yana nuna lalacewa bautar wasu salihan bayu da yake kudaran cewa mutanen kirki saboda idan ya kasance halin mala'iku haka ne suna firgici da tsoro da tashin hankali yayin da suka shi maganar Allah tare da cewa mala'iku su ne mafi girma daga cin halittun Allah mafi kusanci a wurin Allah banda wasu ɗaiɗaiku daga cikin annabawa da manzanni ko wasu daga cikin annabawa da manzanni to kaga in halin su haka yake game da Allah madaukakin sarki to bai dace ba a ce an bauta mu wani wanda bai kai su ba kamar salihan bayu ko waliya shi yasa malam ya bude wannan babin da fadar Allah madaukakin sarki hatta idza fuzzi'a an qulubi wannan aya a cikin suratu saba take wanda kafin ita Allah madaukakin sarki ke cewa qulul alladhina za'amtum min dunillah kul kace musu ya manzon Allah ud'u alladhina za'amtum min dunillah ku bauta ma wanda kuke riya cewa alloli ne kuma bayan Allah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati waɗannan da za ku bauta ma ba sa mallaka daidai da kwayar zarra fis samawati a cikin sammai gaba daya wala fil ard haka ba sa mallaka kwayar zarra a cikin kasai gaba daya wa ma lahum fihi ma min shirk kuma sukin da kuke kudar cewa alloli ne kuma bayan Allah za ku kira su kabota musu ba su da tarayya da Allah a cikin abin da shafi sammai da kasai ko halittarsu wa ma lahu minhum min zahir kuma su ba su kasance ba masu taimaka ma Allah wurin halittarsu wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman alina la tanfa'u shafa'atu indahu ceto baya amfani a wurin Allah madaukakin sarki illa liman adina lahu sai wanda Allah ya ba izinin ya ceto sai Allah ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim ya zuwa lokacin da za a yaye musu alfaza tsoro da firgici daga barin zukatansu malami suka ce wannan damirin na hum fuzzi'a an qulubihim yana komawa ne zuwa ga mala'iku wasu kuma suka ce yana komawa ne zuwa ga mashirkai duk da zance mafi inganci ko tafsiri mafi inganci daga cikin tafsirai shine tafsirin malaman da suka ce zamirin yakan koma ne zuwa ga mala'iku saboda hadisin da zai zo nan gaba zai fassara mana menene ake nihi da himkin nan zamirin zai koma zuwa ga mala'iku kamar yadda annabi ya fasa kuma wannan shine mafi alkhairin tafsiri saboda tafsirin alkur'ani mai girma yana da hanyoyi hudu ko biyar na farko tafsirin qur'ani da alkur'ani tafsirin qur'ani da qur'ani shine aya ta fasarta aya ina fata mun gani shine na farko daga cikin tafsirai kuma shine mafi inganci daga cikin tafsirai shine aya ta fasarta yar uwarta aya na biyu shine tafsirin ƙur'ani da hadisin manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassarta aya alƙur'ani da abinda wannan aya ta kusa na uku tafsirin aya idan aka rasa ƙur'ani da ƙur'ani aka rasa hadisi ko ƙur'ani da hadisi ya fassarta ƙur'ani to sai tafsirin ƙur'ani da maganganun sahabbai so da su ne almajiran manzan Allah gabansa suka yi karatu sun fi kowa fahimta addini don haka tafsirinsu akan kaddama shi kan tafsirin kowa shi ne martaba na uku martaba na hudu tafsirin alkur'ani da yaren larabci so da alkur'ani an sabke shi da menene da larabci kenan sai a bi diddigin yaren larabci mai yake nufi da wannan lafazin ko wannan ayat domin a gano ma'ana wannan shine tafsirin alkur'ani mafi inganci daga cikin dukkan tafsiri kuma ba a fasarta alkur'ani mai girma sai da wannan tsarin aya ta fasarta aya annabi ya fasarta aya in babu sahabi ya fasarta aya in babu ai amfani da yaren larabci domin gano ma'anar aya in babu wasu malamai na daɗa cewa akan yi amfani da tafsirin tabi'ai tabi'ai su ne almajiran sahabai da kuma kai kasan almajiran sahabbai suna da fifiko sama da wasu almajiran da ba su samu karatu a wurin sahabbai ba ina fata mun gani amma duk banda wannan do wani tafsirin za a ma alqur'ani mai girma to tafsiri ne na sarrai na ha'inci ina fata mun gani kenan abinda ake nihi nan zamiri yakan koma zuwa ga mala'iku ne hatta idza fuzzi'a an qulubihim zuwa lokacin da za a yaye musu tsoro don alfaza'u abinda ake nihi da shi shine alkhawful mufaji tsoron da zai zo kai tsaye ka firgita ka zabara hatta idza fuzzi'a an qulubi zuwa lokacin da za a yaye mu mala'iku wannan tsoron daga barin zukatansu qalu ma za qala rabbukum sai su ce mai ubangijinku ya faɗa qalu al sai sauran su ce ubangiji ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyul kabir kuma shi Allah shine al-aliyu madukakin sarki dokaka ta zati dokaka ta rinjaye dokaka kuma ta kamala madukakin sarki al-kabir kuma mai girma wanda babu abin da yake shi girma subhanahu wata'ala dan al-haqqana maf'ulun bihi ne ga wani fi'ilin da aka shayi wanda za a kadarta shi da fada ƙaru ƙalan haƙ sai su ce Allah ya faɗi gaskiya kuma abinda ake nufi nan da gaskiya shine labarin da ke ƙumshe da gaskiya don maganar Allah dukan ta gaskiya ce maganar Allah gaskiya ce kuma maganar Allah adalci ne dan magana shi subhanahu wataala gaskiya ce kuma hukuncin shi adalci a cikin duk abin da Allah madaukakin sarki ya zartar nan hukunci gaskiya ne kuma adalci ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla sidqan wa adla wa fi sahih ya zo a cikin as-sahih ana nihin sahih al-bukhari ko kuma malam yana nihin ingantaccen hadisi dan as-sahih yakan iya nufa aka iya nufan al-bukhari da shi dan yanzu da kace as-sahih ana nihin bukhari ke kuma akan iya nufi da shi hadisi ingantacce an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza qada Allahu al-amra fi as-sama'i ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترف السمع ومسترف السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء an karbo hadisi daga abi huraira Allah ya bada shi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi qala yace idza qada Allahu al-amra fis sama idan Allah madaukakin sarki ya zartar da wani al'amari fi sama a cikin sama zarabatin mala'ikatu bi a jinihadiya sai mala'iku su dinga buga fuka-fukansu hudu'anan da ƙaunihi domin ƙasƙantar da kai game da maganar Allah ka annahu silsilatun ala sakuwa ne kai ka ce silsila sarƙa ce aka jata ala sakuwa akan falalan dutse mai fadi yanfuduhum zalik hakan yakan ratsa mala'iku hatta idza fuzzi'a an qulubihim bima'ana idan Allah madaukakin sarki ya zartar da wani al'amari a sararin samaniya cewa kaza zai faru gobe za a yi kaza ko a wannan shekarar kaza da kaza da kaza da kaza zai faru kenan idan Allah ya nufaci yin wahayi zuwa ga mala'ikunsa ko mala'ika jibril na wani al'amari daga cikin al'amuran da za su faru a ina wannan a ina ne Allah zai wannan wahayi eh fi sama a sama a wannan dalili ne karar da ke nuna Allah yana ina yana sama kuma ku fahimci wani abu guda idan aka ce Allah yana sama ba wai bi ma'ana yana sama ba ta yadda akwai wani abin da ke saman shi babu idan aka ce Allah yana sama sama madaukakiya a inda babu wani abu saman Allah madaukakin sarki ina fata mun gani babu wani abu a saman Allah madaukakin sarki kaga hadisin ya nuna Allah yana sama wanda bayan wannan hadisin dalilai masu yawan gaske sun nuna cewa Allah madaukakin sarki yana sama kama a amintum man fi sama kama fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye wannan baiwa aina Allah qalat fis sama da dalilai irin su masu yawan gaske da ke nuna cewa Allah madaukakin sarki yana sa to idan Allah ya nufaci zartar da wani al'amari na wahayinsa darabat almala'ikatu bi ajnihatiha qud'ana li qawli sai mala'iku su dinga buga fukafukan su dan kaskantar da kansu game da maganar Allah wannan yana nuna mana shi mala'iku suna da me suna da fukafukai suna da fuka-fukai aya alkur'ani ta nuna haka ko bayan haka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna haka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba da labarin cewa ya ga mala'ika jibril yana da fiffike 600 yayin da ya gansa ya ce ya rufe sararin samaniya ta yadda mai hange da zai daga kanshi sama ba zai ga komi ba sai mala'ika jibril so da girma da Allah ya mishi na halitta nabi ya ga mala'ika jibril su biyu kamar da Allah ya bada labari wa laqad ra'awhu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha ya gansa a nan duniya sannan ya gansa lokacin da aka yi hawa da shi zuwa ga sama mala'iku suna da fuka-fukai wasu biyu wasu uku-uku wasu hudu-hudu kame da Allah ce matsina wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha malaika jibril na da fuka-fuke da shi to za su sabkar da fuka-fukansu suna buga su saboda kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki game da abin da yake faɗa na wahayi ka annahu silsilatun ala saqwa za su shi wani irin ƙara kai kace sarƙa ce ake janta a kan dutse haka za su samu kansu cikin firgici da jin tsoro yanfuduhum zalik wannan ƙaran zai dinga ratsa su hatta idza fuzzi'a an qulubi ya zuwa lokacin da za a yaye musu wannan tsoron da firgici daga barin zukatansu kaga wannan ayi mata nuna mala'iku suna da me suna da zuciya sabanin mutane da wasu da ke cewa mala'iku kawai wasu arwahi ne wasu rayuka ne kawai kama kamar dai wasu rayuka ne wanda kama ba su da wani gaɓoɓi ko wani abu a wannan ba gaskiya ba ne don ga aya ƙur'ani ta tabbata suna da mi suna da zuka suna da fuka-fukai suna ji suna magana zuwa lokacin da za a yi musu wannan tsoron da firgici da suka samu kansu a kai qalu ma za qala rabbukum a wannan lokacin sai mala'iku su ce ma junansu mai ubangijin ku ya ce qalu al shi shashi su ce da shashi Allah ya faɗi gaskiya wa huwa al kabir kuma shi Allah al ne madukakin sarki ne al-kabir kuma mai girma fayasma'uha mustariqus sam'i a wannan lokacin mustariqus sam masu sata ji masu satan magana sai su ji wannan magana wace magana za su ji a'a wace magana za su ji eh wanda Allah ya faɗa amma a bakin wa za su ji magana a bakin mala'iku barakallahu lokacin da mala'iku suka tashi daga cikin wannan firgicin da damuwa aka yayi musu wannan tsoron sai junansu su tambaye junansu me Allah ya faɗa na wahayi me Allah ya ce sai shashe su ba shashe amsa cewa Allah ya faɗi gaskiya ga abin da Allah ya ce kaza da kaza da kaza zai faru gobe ko a wannan shekarar gashi kaza da kaza da kaza zai faru sai almustariq sam masu sata zance daga cikin shedannu sai su sato wata kalma ko wani zance daga cikin wannan wahayin da mala'iku suke tattaunawa ya shunan su yace almustariq sam'i hakaza ba'dahu fawqa ba'dhi yace mustariq sam masu sato zancen nan na mala'iku yayin da suke tattaunawa da wahayi ubangiji yace hakaza haka suke ba'aduhu fawqa ba'din shashan su akan shashi kage da ma ce da nuke yi dan su je sama su shuraro zancen mala'iku su zo su ga yabo kai daya sai ya hau daya daya sai ya hau daya sai sun je can sararin samaniya sai su zira kunnuwan su suna shuraron zancen mala'iku shine mai ruwaya yake cewa mustariqus sam'i hakaza haka suke yi wurin hawa sama dan sato zancen mala'iku ba'duhu fawqa ba shashi akan shashi wasafahu sufyan bi kabbi yace sufyan bin uyayna sufyan bin uyayna wani babba ne daga cikin mayyamai malamai da suka gabata malamin hadisi ne kuma thiqa ne yake sifanta mana yadda mala'ikun ke yace wasafahu sufyan bi kabbi sufyan ya sifanta halin kasancewar shedanu yayin da suke so su hausa mai da suke sai ce fa harrafaha sai karkata hannun shi haka wa baddada baina asabi'ihi ay farraqa bainahu ko bainaha sai ya raba tsakankanin yatsunsa kamar yana so ya baku misali ne a aikace ya mu hannunsa haka sai ya yi haka bi mana wani akan wani wani akan wani sai sun yi sama fa yasma'ul kalimata sai na can sama ya ji kalma ya ji zance fa yulqiha ila man tahtahu sai ya faɗi zancen zuwa ga wanda ke ƙasarsa thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu sannan ɗayan shi ma ya gaya mana ƙasansa hatta yulqiyaha ala lisan sahir har sai na ƙarshen ya faɗe ta akan harshen boka aw kahin sahiri aw kahin ko kuma boka fa rubbama adrakahu ash-shihab qabla an yulqiyaha yusu da dama ash-shihab tauraro yakan yi tartsatsi na wuta ya samu wannan shedanin kafin ya ga wannan kalmar wa rubbama alqaha qabla an yudrika a wasu lokutan kuma yakan faɗi wannan kalmar da ya sato daga sama tun kafin wannan wuta ta tauraro ta riske shi shine ash-shihab shihab aman wutar da tauraro ke yi domin harban shedanun da ke zuwa sama dan sato zance ina fata mun gane da kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo shekannu sukan yawa tattakawa zuwa sarin samaniya don sato zance idan suka sato zance sai zo suna gaya ma masu sihiri da bokai ta wasu lokutan sun nemi hawan sama sai suka ga sama ba da haiwa sun nemi su je don sato zance a wuraren da suke zama don ɗoko labari sai suka ga wurin bai haiwa akwai tauraro da ke aman wuta shi yasa Allah ya bamu labarin a cikin suratul jin wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sam faman yastami al-ana yajid lahu shihaban rasada mun kasance muna hawa can sama dan sato zance amma ko yanzu duk wanda ya kokarin zuwa sama dan ya ji wata magana yajid lahu shihaban rasada zai samu taurari yana ne yana jafarsa yana zuwa sai Allah kashi suka ce wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasha suka ce ba mu san me ke faruwa ba shin ana nufata sharri ne ga wanda ke kasa ko ko ubangijin su ya nufaci alheri su ko ya nufaci kiriya gare su shi yasa yanzu babu dama hawan sama to kenan kaga kafin zuwa annabi sukan yawaita hawan sama amma bayan zuwa annabi sai sama ta rufe babu damar zuma hawa sama dan sato zance so da Allah yana turo mala'iku yana turo mala'ika jibril tare da wasu mala'iku domin isar da sakon wahayi zuwa ga manzon Allah da za a bar musu hanya bude su rika zuwa suna sato zance da sun cakuɗa wahayin da ake ma manzon Allah da wani abin kahin annabi ya faɗe shi za su sato shi su ga mutane sai zama to Allah ya rufe hanya saboda za a turo manzo daga cikin manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan sai halin masu sato zance kasance kamar haka suna yawan yi kafin zuwan manzo Allah daga zawa annabi sai hawan sama ya yanke babu damar sato zance an rufe wannan hanya to yanzu abin tambaya bayan mutuwa annabi sun ci gaba da yi ko sun daina adami suka ce har yanzu suna yi sai dai abin ya yi karamci sukan hau hawa har zuwa sama domin su ji abin da mala'iku suke tattaunawa na wahayi da Allah ya musu na cewa gobe abu kaza zai faru ko a wannan shekara kaza da kaza da kaza zai faru sai su sato wannan bangaren zancen sai su zo su gaya mu ko ko mai sai ina fata mun gani shi ne ya ce sai ɗaya ya ji wannan kalma ya gaya mana ƙasan shi a wani lokacin yakan gaye ta kahin ya gaye ta tauraro mai amin zai mai aman wuta ya hallaka shi kafin ya ga wannan kalma a wani lokacin kuma yakan samu damar faɗa ta kahin wannan faɗan wannan kalmar da ya san kahin mala'iku kahin tauraron wuta ya harbe shi fayuqa ko yawa fayakdhibu ma'aha mi'ata kadhba to shi boka ko mai sihiri da aka gaya mishi wannan kalmar da aka sato sama a kaga wannan kalma mice ce gaskiya ce abinda suka ji ana faɗa ne na gaskiya na wahayin da Allah ya yi zuwa ga mala'iku yayin da mala'iku ke tattaunawa tsakankaninsu suna baiwa kansu junan labarin mai Allah ya ce sai wani shaidan ya saci zance ya sata ya gaya mana kasance har ya kai ga mai boka ko mai sihiri kaga wannan kalmar da ta kai ga boka ko mai sihiri gaskiya ce to shi kuma sai ya hada tare da wannan gaskiya kwaya daya ƙarya ɗari fayuqalu sai ka ji mutane na ce alaysa qad qala lana yawma kaza wa kaza shin dama bai gaya mana ba shi wannan boka ko mai sihiri ranar kaza da kaza kaza zai faru kenan a gaskata shi don ya gayi gaskiya an gane ko wa kaza wa kaza kuma dama bai gaya mana ba kaza zai faru kaza zai faru kuma zai faru fa yusaddaqu bi tilka al-kalimati allati sumi'at min as-sama sai a gaskata buka ko mai sihiri da wannan daya daya kalmar da aka ji daga sama to kaji sirrin da ke sa ana gaskata min bokaye ko masu sihiri za su faɗi magana ɗaya wadda za ta dace da daidai saboda gaskiya ce wadda aka sato a sam aka zo aka gaya musu to da wannan gaskiyar sai su yi amfani da ita domin bugar da mutane da hallakar da su da batar da su ta hanyar wannan gaskiya ɗaya su cakuɗa ta da ƙarya ɗari kuma wannan ke nuna mana cewa ashe boka da mai sihiri suna ta'amuli da wa da shedannu duk bokan da ka sani duk ɗan sihirin da ka sani ba zai taɓa zama bai yi ta'amuli da shedannu ba kullum ababen harakokin shi da ababen alaƙa da shi nasu shedannu ne sau da kaga shedannu na aljanu Allah ya musu wata ƙudura da bema banu Adam na farko hawa da suke saron samaniya kaga wata ƙudura ce wadda mutane ba su yin haka mutane cikinsa yana da yauni ba da zai ɗaya ya hau kan ɗaya har su je sama na ƙasan za su halaka ko amma kaga aljanu jikinsu baya da yauni sai ɗaya hau kan ɗaya har su je saron samaniya bayan haka suna da sauri suna da gaggawa za su iya bincike unguwa a lokaci kaɗan zai iya yin fatauci daga nan zuwa nan a cikin lokaci kaɗan zai iya tashi sama ya yawo yana da damar ya ɗauki shakali daban-daban ya fito mutum ya fito wata dabba daga cikin dabbobi wadda mutum baya da kudura a kan shi yasa sai shi bokaye da masu sihiri suke yin alaƙa da shaidanin aljanu domin cimma wata manufa kuma ka sani alaƙar sufa ba za ta taɓa kasancewa ba sai kowa ya amfani kowa amfanin da shaɗanu za su musu shine su dinga kawo musu labaran abin da ke faruwa ko ya zama zancen da suka sato daga sama ko zantuttukan da suke gudana tsakankanin mutane a cikin unguwa-unguwa ko gari-gari ko su rika ba su labarin wani abu da aka ɗoke ko aka sace raƙumi ne moto ne mota su ce tana unguwa kaza layi kaza gida kaza sarkaga sun cikin tarar ku suke kuma Allah ya musu tsawancin shekarun da bai bai muku irin su kuma za su iya zagaye agar skin nan cikin dan kankanin lokaci duk su bincike me ke faruwa sai su zo su bashi labari idan suka bashi labari shi kuma sakamakon abin da yake musu shine ya bauta musu koma bayan Allah ya bauta musu koma bayan Allah wai dinga musu yanke yanke game da kuka san boka da matsayi sun shahara da yanka dabbobi zuwa ga shedanu ko ya dinga musu sujada koma bayan Allah ko ya daina yin sallah kwata kwata saboda galibi ma matsayi baya ruwansa da addini in yana son ya ruɗe ku ne ko ya bugar da ku sai dinga yin abubuwan addini tare da ku tare da yana bokanci shi da tsanci dan ya samu yan kasuwa ya samu kiliyan dan in yace ba zai yi sallah ba da ku ba zai azumi ba zai kuma tare da ku ba za a yi gauga gane cewa arne ne ba za a yi mu'amala da shi an gane ko shi yasa mutane tun kafin ma ilimi ya bayyana suka tsane dan bori an san ya ce ai wani dan bori ne mutanen banza ne kenan matsayi ne arne ne sau da arna na da arnancin a fili suke shi babu siyasa ciki zai mambori baya sallah baya azumi baya zakka baya komi borinsa yake na mu'amalar ta'amalinsa da aljanna amma na yanzu da ku za su yi sallah da ku za su yi azumi da ku za su yi komi don su samu min kiliya dan in ya rabe yakin wannan abin za ku kishi ku kyamace shi amma in yana yi tare da ku sai ku yarda da shi cewa mutumin kwarai ne kalkashin haka sai ya dare ku almuhim dai aljanu da bokaye da masu sihiri da malaman tsubbu irin masu ta'amuli da duba da masu sama haka suna ta'amuli ne da shedannu kowa na taimako ma kowa tsakaninsu shi yasa gobe alkiyama Allah zai tashe su akan abin da suke da aljanun mutane wai aljanun shedannu da kuma mutanen da ke ta'amuli da su masu sihiri da bokai su ce rabbana samta ba'duna bi ba'din shashan mu sun amfani shashi kowa ya mu kowa amfani karshe ya ce fannaru matwabu wuta ita ce makoma na fata mun gani kenan duk boka da dan sihiri yana ta'amuli da shedan ƙarya ce dan dube ce maka baya ta'amuli da shedan ƙarya ce ina fata mun gani ko ya faɗa ƙarya ce yake dole yana ta'amuna su kuma ba za su ta masa amfani ba sai in ya musu amfani su ma ina fata mun gani kenan kar su ba ku mamaki nan an ji wurin wani ya ga inda mutu da kashi mutum an ji wurin shi ya ce ga inda kawai boka ne kar kai shakka komi boka ne a wanda lokaci na zo ko ko mota ta ɓace shi yasa zaka ga wanda suke da raunin imani idan aka sace musu wani abu ko aka ɗoke musu abin hawansu sai su kasa haƙuri sai sun je musu don su tambaye su ina abin da yake wanda yin haka haramun ne balma yana iya kai ka zo ga kafirci me ya kai kiman musuluncinka in kana da babban uwar jari bai yi kama imaninka da musulunci don me za ka tozarta imaninka akan wani mashin da aka ɗauke maka ko akan wata mota ko fiye da haka ko wata zinariya in kana da hankali abu nabi sallallahu alaihi ya nuna cewa wanda ya je wurin boka kawai ya tambaye sa ba za a karba masa sallar kwana 40 wani hadisi annabi ce wanda ya je wurin boka ya tambaye sa ya gaskata shi kuma ya kafurce da abin da aka sabka ma manzo Allah shine alqur'ani kaga boka kafiri ne dan sihiri kafiri ne yasa Allah ya ba mu labarin su taba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru me yasa yu'allimuna an-nas as-sihr suna koyan mutane sihiri kaga ashe sihiri kafirci koyan sihiri ma kafirci wanda sihiri shine batun ya yi amfani da wani abu kuma menene wanda abin zai iya tasiri cikin wanda aka masu hirin ko ya tasiri cikin hankalinsa ya sa ya haukace ko ya dinga yawan mantuwa ko a mantar da shi wasu al'amuran da ake so kar ya tuna su ko abin ya tasiri cikin gaggan jikin shi ta hanyar gurguta shi ko a mashi rabin jiki ko a gadar mai da wata cuta a cikin jikin shi makabta da makamantarsu kuma wannan za su yi amfani da komai ma wurin yin haka kan masu amfani da layu ko da makamantansu ko masu amfani da wasu kyalle ko wani zare ko wani kambu ko wani karho da za a yi a dinga kukulle shi sa za ka ga sha'anin bokanci in zare ne ko wani abin daura a jiki za ga ana biyar shi ana kulle shi na yan tafiya kaɗan sai ana ɗiƙa kulle na yan tafiya kaɗan sai ana ɗiƙa kulle wa min sharrin na fatati fil uqad uqad shine dauri dauki da shi da masu sihiri suke to sahiri kafiri koyan sihiri ma kafirci haka boka ma da irin malaman tsibba da 'yan sihiri ne da suka fito da sunan malamta kuda ku shi ne limamin goku ko limamin juma'a idan ya zamanto yana aikin 'yan sihiri 'yan sihiri kaga sahiri kafiri ne ba abin shi sallah don duk wanda ya bi kafiri sallah baya da sallah wanda baya da sallah sallah bayan shi bata inganta ko kayi ta ana karɓar sallah kafiri to duk wanda ya bi kafiri sallah baya da sallah yasa in ya tabbata kasancewa limamin ungoku dan sihiri ne yana duba yana hangon mutum matar da zai aura ta kirkice ko ba tarki kawai ka tabbatar kakkai shakka sahiri sai in kawai makareci ne mai yaudara wanda kuma tantance haka sai in ka zama da shi ya gama ce shi makareci tanda ya za ka yi gano matar da za a aura cewa mutum na kirki ce kowa mutum na kirki ce wadda ba ta zo aka kawo ta gidan ba ka zauna da ita me zai sanar da kai mai hawar kafa ce ko mai baka kafa ce wace ce ma mai hawar kafa ko mai baka kafa wannan kamar rataya kaddara ne akan wasu halittu wanda hakan bai dace alkhairi daga Allah ne sharrin ma Allah ya kaddara shi ina fatan mun gane shi yasa boka ya suna da salo mai yawa ku kiyaye su wani ma za ka yana duba da tabzaha wani yana duba da alkur'ani mai girma wani yana duba da kwaf da ruwa a cikin kofin jari wani yana duba da ƙwarya da ruwa a ciki wani yana duba da makamantansu ne gaba ɗaya za ga yana duba da su don ƙoƙarin cabbo abin da zai faru nan gaba ko wanda ya riga ya faru wanda hakan kafirci ne kokarin tarayya da Allah ne cikin sanin gaibi kuma babu wanda ya san gaibi sai wa sai Allah Allah kadai ya san menene zai faru gobe shi ya san gaibi subhanahu wataala shi ya kadaita da sanin ilimin gaibi to kaga sai a gaskata boka da wannan me kare gaskiyar nan ɗaya da aka ji shi kuma sai da ƙarya nawa ɗari shi yasa za ka ga duk in ka ga boka ko ɗan sihiri makareci ne ba a taba boka mai gaskiya ba babu shi dukkan su makareta ne zai tsara kai yaudare ka daga baya ka rasa yadda za ka kai mamaki so da ƙarya duk malamin tsubbu da ya shahar da duba to makareci ne kar ka karɓi zancen shi cikin komai so da mai gaskiya ɗaya ƙarya nawa ɗari wacce za ka gane gaskiya ce cikin wannan da yawa haka bai da fa'ida sai da fa'ida Allah ya ce mai kare وعن النواس بن وعن وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اراد الله تعالى ان يوحي بالامر تكلم بالوحي اخذت اخذت السماوات اخذت السماوات منه رجفه أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا قال جبريل ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل أنكروا حديث لقى نواس ابن سمعان الله يرد شيكي جيو من ذا الله سيرد أمنت على الصبت أقريش قال إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر idan Allah maɗaukakin sarki ya nufaci ya yi wahayi da wani al'amarin da zai faru ta kallama bil wahayi sai yi magana da wahayi wa zai magana da wahayi Allah a nan sai mu fahimci cewa Allah yana min yana magana kuma akan ji magana Allah kenan tana da sauti kuma tana da harafi sabanin wasu da ke kore haka Allah subhanahu ta'ala yana magana kuma magana shi akan ji ta a fahimce ta da sauti da harafi sabanin asha'ira da makamantansu da ke kore haka annabi musa alaihi salatu wassalam ya ji magana Allah ya fahimce ta ko lokacin da ya fito daga garin madiyana yana da fatan masa bisa hanya Allah ya masa wahayi kuma ya ji magana Allah أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين إني أنا ربك فاخلع فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى jin daɗin magana da Allah ya sa annabi Musa ya nemi ya ga Allah rabbi arini anzur ilaik ya Allah ka nuna mana kai in ganka qala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra mustasaya falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin kaga annabi Musa ya shi magana Allah ya ce ma annabi Musa wa kallamahu rabbuhu wa kallamahu rabbu wa kallama Allah Musa taklima Allah ya zance da annabi Musa matukar zance ya shi maganar Allah ya fahimce ta da sauti da harufa wannan shine aqida ta ahlus sunna sabanin haka aqida ce ta yan bid'a kenan idan Allah ya ga dama yin magana da wahayi sai magana da wahayi idan ya magana da wahayi aka zata samawatu minhu rajfa sai sammai su dinga karkarwa suna girgiza saboda jin tsoron Allah madaukakin sarki daga wannan sautin na Allah magana Allah da suka shi aw qala ra'adatan shadidatan khawfan min Allah azza wajal ko kun mai waya ce sama za ta dinga raurawa tana karkada mai tsanani saboda jin tsoron Allah madaukakin sarki fa idza sami'a dhalika ahlus samawati su'iqu idan ma'abutan sammai suka ji wannan maganar su'iku sai su faɗi su suma gaba su yayin da suka tashi su ne mala'iku kenan kharru lillahi sujjada gaba ɗaya sai su faɗi sama Allah madaukakin sarki sujjada don jin tsoron shi da girman shi fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jibril sai kasance farkon wanda zai dago kansa shine mala'ika jibril fa yukallimuhu Allah min wahyihi bima arada sai Allah ya masa magana na daga wa'ayinsa na abin da Allah ya so ya gaya masa abin da zai faru a gobe ne a duk abin da zai faru a wannan shekara thumma yamuru jibrilu ala almala'ika sannan mala'ika jibril ya dinga biyowa a sauran mala'ikun kuma kullama marra bi sama'in sa'alahu mala'ikatu a duk lokacin da ya wuce sama daga cikin samman nan guda bakwai sai mala'ikan wannan sammai ko mala'ikun wannan sammai su tambaye shi ma za ƙala rabbuna ya jibril mai ubangijinmu ya ce ya kai mala'ika jibril ƙalu ƙalan haƙ sai su ce Allah ya faɗi gaskiya wa huwa al'aliyul kabir shi Allah shi ne al'aliyu maɗaukakin sarki alkabir kuma mai girma kenan mala'ika jibril sai ba su labari ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce to a wannan lokacin da yake gaya musu suna zazzanta wannan a wannan lokacin ne shedannu ke kokarin sato wannan zance fa yaquluna kulluhum mithla ma qala jibril idan jibril ya gaya musu abin da Allah ya faɗa na wahayi sai su faɗi irin maganar da jibril ya faɗa qalu al-haq qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir fayantahi jibril bil wahyi ila haythu amarahu Allah azza wa jalla sai malaika jibril ya shi da wahayi a inda Allah maɗaukakin sarki ya kore shi ya je da shi wanda ke nuna wani malaika jure shi ne amintacce wanda Allah ke turowa da wahayi a doron ƙasa zuwa ga annabi ko manzan da ake so a turo a matsayin manzo a cikin wannan al'umma ina fata mun gaya duk wani annabi da duk wani manzo da za a turo a doron ƙasa wanda zai zo ya kawo masa labarin Allah shine wa malaika jibril shine sahibul wahyi aminul wahyi malaiku sukan rako shi domin isar da wannan zancen ina fata mun gani alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahad illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan ina fata mun gani aga wannan hadisin jidda bai inganta ba da'ifi ne amma ma'an wannan hadisin na biyu kenan hadisin na Nawas ibn Sim'an sai dai yana dauke da kalmomin da sun inganta wasu ma daga cikin hadisin da ya gabata ina fata mun gane wanda hadisin da ya gabata Imam al-Bukhari ya fitar da shi kaga wannan hadisin akwai fa'idodi da zamu dauka na farko sammai sukan firgita su ji tsoro game da Allah madaukakin sarki mala'iku sukan firgita sarazana saboda tsoron Allah madaukakin sarki kaga sammai suna da girma sun fi halittar mutum shi yasa Allah ce la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas halittar sammai da kasai sune mafi girma sama da halittar mutane tare da haka suna jin tsoron wa suna jin tsoron Allah in ko ka ga sammai da kasai suna jin tsoron Allah kai banu adam kai ne mafi cancanta ka ji tsoron Allah sammai sun fi ka karfi kasai sun fi ka karfi in mala'iku suna jin tsoron Allah tare da girman halittarsu da kasance su suka fi kowa kusa da Allah madaukakin sarki sai wasu daga koko sai manzanni da annabawa to ya kamata kai dan adam ka ji tsoron Allah kuma ka gane cewa mala'ikun nan ba abun bauta ba ne don ba su cancanci bauta ba don duk wanda zai firgita ya ji tsoro bai cancanci ibada ina fatan mun gane fihi masail malaci a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsirul aya fasar wannan ayar da kuka ji ta farkon babin ke الثانية مسألة تبيو ما فيها من الحجة على إبطال الشرك أبندكي تكون ونن آية na lalata shirka gaba ɗayanta khususan a keɓance maman ta'allaka ala salihin gama duk wanda ya makalkale wasu salihai wannan aya tana rusa wannan al'amarin gaba ɗaya tana rusa shirka tana rusa duk wani wanda ya makale wasu walliyu salihai da kaga Allah madaukin sarki ya bayyana cewa baya da abokin tarayya shi kaɗai yake ya kaɗaitu da halittar sammai da kasai wanda kuke riya cewa alloli ne kuma bayan Allah kuke roƙonsu ba Allah ba ba su halicci sama da ƙasa bayan ba su halicci sama da ƙasa ba ba su mallaki daidai da ƙwayar zarra ba a cikin sammai duka da kasai duka mun san ƙwayar zarra ƙwayar zarra saboda karamcinta ba iya ganinta da ido haka kawai saboda karamcinta to duk wanda kuke kudirin wani abun bauta ne wanda ba Allah ba bai mallaki daidai da kwayar zarra ba cikin sammai ko kasai ba ya ci wanda ku kaga bai mallaki kwayar zarra ba ya za a yi taimaka maka da wani abu ya za a yi baka ɗa ya za a yi baka arziki ya za a yi baka dukiya ya za a yi baka kwanci hankali ko lafiya babu wani idan za ka nemi dukiya ka nemi daurin wa wanda ke da mulkin komi da kowa shine allah mulkin sarki nemi ɗa a wurin shi don shi ke bada banda allah babu wanda zai baka ɗa ko arziki nemi lafiya a wurin shi subhanahu wataala taskar komi tana hannun Allah Allah ya ce ba su mallaka kwaye zarra a cikin sammai ko ƙasa sannan Allah ya ce sama da ƙasan ma bayan ba su mallaka komi ba su kama ma Allah ba wurin halittarsu kama ba su tarayya da Allah wurin halittar sammai da ƙasa ba abokan ba su yi musharaka da Allah wurin halittarsu ya Allah ya ce bayan ba su yi musharaka ba ba su taimaka wa Allah ba wurin halittar sammai da ƙasa kaga ashe ba su da mi ba su da komai to in ko ba su da komai bai halatta abota musu ba cancanci bota in ko ba su da komai wane ne zai makale musu don ya samu wani amfani a wurinsu kaga babu wani waliyi ko shehin da zai amfani ka da abin da Allah bai baka babu wani annabi ko manzo ina fata mun gane da zai baka wani abin da Allah bai baka Allah shi kadai ke badawa taskar komai tana wurin Allah wa ma min shay'in illa indana khaza'inuhu وما ننزله إلا أها إبراهيم وما ننزله إلا أها بقدر معلوم من هكا آياتك هنا فاتا من قال ما وهي آية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب wannan aya ita ce ayar da aka ce tana yanke igiyar shirka daga barin zuciya gaba daya don duk wanda kake kudar cewa zai amfane ka bai mallaki ko da ne da kwayar zarra ba a cikin sammai da ƙasa bale ya taimake ku الثالثة مسألة أكو تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير فتر تفسير فدع الله ملوك كان سركي قالوا الحق يد ملائكو زاس باجونا سو أمسا زيس قالوا الحق الله يفعل جسكيا وهو العلي الكبير وما ألا مدوك جنسر كيني كبير من جرمان الرابعة مسألة تهدو سبب سؤالهم عن ذلك سببا تنبين ملائكو غما دوانا شيني سوران سبع ألا مدوك جنسر يقوم سجمي ألا يفعلان وحي السادسة مسألة تشدة الخامسة مسألة تبير أن جبريل يجيب أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا lalle mala'ika jibril zai ba mala'iku amsa bayan haka da faɗa shi kaza da kaza ya ce musu gabin da Allah ya ce gabin da Allah ya ce na wahayi salisa mas'ala ta shida zikiru anna awwala man yarfa'u ra'sahu jibril ambata da aka yi na cewa farkon wanda zai daga kanshi daga cikin mala'iku shine mala'ika jibril السابعة مسألة تبقي أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه lalle jibril shine zai ba da amsa ga ma'abuta sammai duka wanda ke cikin sammai na mala'iku na kowace sama gaba ɗayansu saboda za su tambaye shi game da cewa mai Allah ya ce الثامنة مسألة تتقص إن الغشية يؤم أهل السماوات كلهم للي سومي وادا زأي zai shafi wanda ke cikin sammai gaba daya dukansu za su so mai don jin tsoron Allah madaukakin sarki don jin tsoron Allah madaukakin sarki li'annahum yas'alunahu abinda ke nuna cewa dukansu za su suma saboda babu wata sama daga cikin sammai bakwai dake da kuma mala'iku a ciki sai sun tambayi mala'ika jibril mai Allah ya ce ba su sani ba saboda sun so mai yayin da Allah ke ba mala'ika jibril abin da ke faruwa bayanin abin da ke faruwa التاسعة مسألة ترى irtijafu samawati li kalamin Allah yadda sammai suke raurawa suna girgizawa dan jin tsoron Allah madaukakin sarki ko ku game da magana Allah madaukakin sarki al'ashara mas'ala ta goma anna jibril lalle malaika jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haythu ila haythu amarahu Allah shine ke zuwa da wahayi ya kai shi inda Allah yake so a kai shi al hadiyata ashara mas'ala ta goma sha daya zikiru istiraki shayatin ambatan yadda shaidannu ke hawa sama don sato magana athaniyata ashara sifatu rukubi ba'dihim ba'd an bayyana ma an bayyana mana sifar yadda shaidannu ke hawa don sato zance ɗayan su akan ɗaya athalithata ashara mas'ala ta goma sha uku irsalu shuhub an ba mu labarin yadda ake turo musu amai na tauraro domin ya hallaka su yayin da shidannu ke kokarin sato zance sam kamar yadda Allah ya ce illa man istaraqa sam fatba'ahu shihabun mubin الرابعة عشرة مسألة تقوم شائعة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها أو سلوكتا وأن متتتورار تكر رزق شيطان كافين يجي وأن كلمة زواج نكسش وتارة يلقيها fi uzun waliyi min al'insi qabla an yudrika a wani lokutan kuma yakan samu damar faɗa wannan zancen zuwa ga waliyin shi na daga cikin mutane kafin wannan aman tauraron ya riske shi alhamisa ta asha mas'ala ta goma sha biyar kaunul kahin ya suduku ba'adal ahya kasancewa buka yakan faɗi gaskiya a wasu lokuta ina fata magani yakan faɗi gaskiya a wasu lokuta daga cin wannan kalmomin da aka sato daga sa amma karka rudu da ni da gaske shedan zai hallaka ka shi yasa shedan da ya dinga zawowa wurin abu hurera yana sata daga cikin abincin zakka da aka kawo karo na harko da ya zo sata sai abu hurera ya gamu da shi ya rike shi jisi ya kai karan shi ga manzan Allah sai nuna bukatar shi da kaza da kaza da kaza da kaza mabukaci ne shi sai kyale shi karo na biyu ma haka karo na uku sai ce yau kan ba zan kyale ka ba sai na kai ka banza sai ce ka bar na zan gaya maka wani abu da zai amfane ka ko zan gaya maka wani abu sai ce to gaya mu sai ce ayatul kursi in dai zaka karanta ta in zaka barci shi dan ba zai kusance ka sai kyale shi yaje ba manzon Allah labarin abin da ke faruwa sai annabi ya ce mishi sadaqaka wa huwa kahu ya gaya ma gaskiya tare da cewa shi makarici kaga faɗan annabi ya gaya maka gaskiya tare da cewa shi makarici ne kenan kar ka rubu da wannan gaskiya ɗaya da ya gaya maka saboda menene makarici shi yasa boka da mai sihiri ba za a la'akari da gaskiyar da suke faɗa ba kwaya ɗaya saboda makarita ne shi yasa a wasu lokutan sai kaga boka ya gaya magana ko dan sihiri ya gaya magana ko malamin tsubi ya gaya magana ta zama daidai to kar ya rude ka mutanen banza kar ya kar ya rude ka gaskata shi cikin dukkan zancen da zai fada as-sadisata ashara kaunuhu yakdhibu ma'aha mi'ata kadhba kasancewa boka yakan yi ƙarya ɗari tare da wannan gaske guda ɗaya ba wai an takaitu ga ɗari ba ne ana son a gai galibin abin da yake yi yakan yi sama da ɗari ina fata mun gani sabi'a ta ashara أنه لم, لم يصدق كذبه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء كسني بابا أجسك تكرير ينبوكا با سي أسندية كلمة نن قيد أكجد السماء إتتجاو أجسك تمي بوكا تشكين تتكن ديكي فانا الثامنة عشرة مسألة قمشة تقص قبول النفوس الباطل يد زكاة سكن كربك رياء كيف يتعلقون بواحد أبو ماماكي يا يا زأي سمك ألي مغسكيا ليا ولا يعتبرون بمئة بزاس كلادك رياء تريبا إلما ما سلسك تبوكا كاقا أبو ماماكي النبي بكي بعد labarin cewa sana da ƙarya nawa ɗari to ya za ka makale ma gaskiya ɗaya ka ki kula da ƙarya ɗari in akwai hankali da tunani التاسعة عشرة مسألة قوم شاترة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة كسن شوى سوشي لنو شاشن سيكن كرقون نن كلمة تقسكيا يقيا من قسنش ويحفظونها سكيا يتا ويستدلون بها سدنجا كفا هجا ليتا إنا فاتا من غير wurin yada ƙarya ta bokaye kaga wannan kalmar ɗaya da suka sato a sama na ƙasa ya gaya mana ƙasa har ta zo a harshen boka wannan kalmar sukan kiyaye ta tsare ta sosai don su dinga kafa hujja da ita wurin gaskata boka ko da tsere alhalin makarici na ka karka kula da wannan gaske kwaya ɗaya al-ishirun mas'ala ta ishirin ithbatu sifat khilafan lil ash'ariyya al-mu'attila tabbatar da siffofi ga Allah maɗaukakin sarki saɓanin da ash'ariyawa al-mu'attila masu kore siffofin Allah ko galibin siffofin Allah ahal sunna yakan tabbatar ma Allah duk abin da ya tabbatar ma kanshi na sifa ko abin da annabi ya tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki na sifa wannan shine manhaji da tsarin na ahal sunna kama tun daga manzon Allah da sahabbai da almajiransu wannan shine hanya ta daidai Allah ya ce yana magana eh yana magana me yasa kace yana magana saboda shi yace yana magana wa kallama Allahu Musa taklima ko haka ne ko wa kallamahu rabbu shi yasa Allah yana magana ga dalili shi ya faɗi yana magana yaya magana Allah take babu wanda ya sani sai Allah ana jin ta eh annabi Musa ya ji ana fahimtar ta eh ana fahimtar ta dan Qur'ani magana Allah ce da sauti da harfa da akwai amma yaya take ba wanda ya sani sai Allah amma maganar mutum an sai da take ko maganar sauran dabbobi ana fahimtar ta ana ana gane ya suke magana amma Allah ba wanda ya sai da yake magana amma yana magana eh yana magana amma ash'ariyawa sai kaga suna kore min wasu sufa da ko galibin sufofi daga cikin sufofin Allah Allah yana da hannu eh yana da hannu me yasa kace yana da hannu shi ya ce yana da hannu yaya hannun Allah yake babu wanda ya sani sai Allah dan ba wanda ya san Allah sai wa sai Allah amma dan da ya ce yana da eh yana da kuma dole ka sa cewa hannun Allah ya sha bamban da hannun mi halittun shi hannun halittu an san su hannunka kai mutane ma hannayensa sun sha bamban da sauran dabbobi ko hannunka ya sha bamban da na sauro da na koda da na rakumi da na giwa duk sun sha bamban to ina ga Allah da ya halicci komai da komai ba wanda ya san hannun shi yake sai shi amma yana da hannu a yana da hannu mai yana da hannu shi ya ce yana da hannu lo'in allazi na kuma amma yake cewa yahudawa suka ce ya dafu ko yadullahi maghlula wa qalat al-yahudu yadullahi maghlula Allah ya ce gullat aydihim ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء hannun Allah a buɗe suke yakan ciyar a duk lokacin da ya ga dama Allah ya tabbatar ma kansa da mi hannu tunda ya ce yana da yana da ya hannun sa yake babu wanda sani sai shi wannan shine hanyar annabi da sahabbai da wanda duk suka biyo bayan su amma masu korewa su ce baya da ko su ce abin da ake nihi da hannu kudura ƙarya ce suke wannan kokarin karkatar da lafazi ne game da ma'anar shi ina fata mun gani kenan ahadus sunna sukan bar lafazi bisa ga yadda yake su faɗe shi yadda yake amma ba za su kakaita ba su ce ga yadda Allah yake ba za su yi amma duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa yana da za su ce yana da ba za su ga yadda abin yake ba saboda babu wanda sai yadda Allah yake sai Allah madaukakin sa haka duk abin da annabi ya sabanta Allah da shi cewa Allah yana da shi sai mu yarda cewa yana da shi saboda annabi ba zai gaya ma Allah abin da bai da shi ina fatan mun gane kuma ji da ka kai kishin Allah da tsarkake Allah daga nakasu ba kai kamar Allah da ya halice ka kishin kanshi to duk abin da kuka ga Allah ya ambata ma kansa na sifa to ba aibi bane ba dan Allah ba zai sifanta kansa da aibi ba ko na kasu ina fata mun gani kenan sabanin ash'ariyawa na galibin za ka samu mutane suna ta karanta littattafan ash'ira irin su qawaidi da halul masail halul masail sharhi ne na littafin akhdari wanda wanda ya sharhance shi ba ash'ari ne aqidar ash'ariya yake tabbatarwa na tabbatar ma Allah sifofi guda bakwai sam'un wa basarun wa kaza da kaza da makamantansu ina fata mun gane shi yasa ya kamata mutum ya nisanci irin wannan littafin masu yada aqida ash'ariyawa wanda wanda ya zo da aqida karan farko ya yada ta shine abul hasan al-ash'ari daga baya ya tuba ya bar wannan aqida ya dawo zuwa ga aqida ta imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunnah wal jamaa ina fata mun gane الحادية الحادية والعشرون مسألة عشرين الآية التصريح بأن تلك الرجفة والغش كان خوفا من الله عز وجل bayani karar game da cewa lalle wannan firgicin da jin tsoro da somewa zai kasancewa ne saboda tsoron Allah madaukakin sarki athaniyata wal 20 mas'ala ta 22 annahum yakhruna lillahi sujjada mala'iku gaba ɗaya za su faɗi sana masu yin sujada ga Allah madaukakin sarki ina gane ya kamata mu dakata abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan shi wannan muka yi kuskure ko makamancin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya duk bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana su sharri Allah ya kare mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya mu da ke da lafiya Allah ya kara mana wanda suka riga mu gidan gaskiya musulmi da mummunai Allah ya gafarta musu ya ji kansu ya haskaka kaburansu mu da muka saura idan tamu ta zo Allah ya samu cika da imani assalamu alaikum